assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hujurat karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha uku bayanai daga faɗin Allah maɗaukakin sarki ya iya hallabi na amanu citanibu kafiran min zane Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku nisanci yawan mummunan zato wa bayan Allah inna ba'd az-zanni ithmun Allah yace sashin waɗannan munanan zato da kuke ma mutane Allah yace laifi ne sabo ne na Allah wala tajassasu kuma kar ku dinga bin diddigin ƴan uwanku domin ku bankaɗo laifuffukansu ku yada wala yaktab ba'dukum ba'da Allah ya ce kuma kar sashi ya dinga giban sashi kar sashi ya dinga gulman sashi duk wanda ya tashi za a zage shi mutum ne zai zo ya samu yan uwansa suna zaune ya yi musu sallama ya ba su hannu su yi musafaha su gaisa bayan ya tafi a fara zaginsa a wannan wajen jama'a mun fahimta za a yi hira da shi za a yi komai da shi yana tashi to kuma sai a sa faifayinsa wala ya tabba abukun ba'adu allah ya ce kar sashi ya dinga giban sashi a yi hibbu a hadukun an yi a kula lahama a maitan Allah ya ce yanzu ɗayanku ya so ya ci naman ɗan uwansa matacci fakari tumuhu Allah ya ce kun ƙi haka kun ƙyamaci cin naman ‘yan uwanku bayan sun mutu amma kuma kuna cin namansu ta hanyar giba wattaƙullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah mai karban tuba ne Allah kuma mai jin kai ne ma'ana duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah zai karbi tubansa kuma Allah zai ji kansa to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha uku na'am sai kuma Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa untha Allah ya ce haƙiƙa mu muka halicce ku daga namiji da mace kenan annabi adam alaihi salatu wassalam da matarsa na na hawa waje alnakun shu'uban muka sa ku kuka zama al'umma daban-daban wannan al'umma ce mai zaman kanta a waje kaza wannan mata na rayuwa a waje kaza wannan mata na rayuwa a waje kaza wa qaba'ila a cikin wannan jama'a a cikin waɗannan al'ummomi Allah ce sai muka sanya ku kuma kabilu daban-daban lita'arafu Allah ce domin sashi ya san sashi idan wani ya zo an san daga waje kaza yake idan wani ya zo an san daga family kaza yake idan wani ya zo an san daga waje kaza yake wannan shine illar inna akramakum indallahi atqakum amma wanda yafi karamcinku yafi daraja a tsakaninku shine wadda ya fi ku tsoron Allah da bin Allah sashi yana fifita akan sashi ne ta hanyar tsoron Allah ta hanyar da'a ma Allah ran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki mu'az zuwa yaman lokacin da mu'azu ya shirya zai tafi yamin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kansa ya mamu azurikiya mu'azu na kan abin hawansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa suna tafiya suna taɗi annabi yana mai rakiya an fita waje bayan garin madina suna cikin tafiya sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi la'allaka Allah talqani ba'da ami hada annabi ya ce mishi mu'az watakila daga wannan haduwan ba za ka sake haduwa da ni ba mu'az bai taba jin wata magana mai nauyi a rayuwarsa ba irin wannan rayuwar ko mahaifinka ne ya aike ka wani gari ya je ma rakiya sai ya ce to ta yiwu daga wannan haduwan ba da mu sake haduwa ba kasan maganar tana da nauyi balle manzon Allah fala'allaka Allah talqani ba da ami hada ya ce mishi mu'as watakil daga bana daga wannan shekaran daga wannan lokacin ba za ka sake haduwa da ni ba wala'allaka an tamurra bi masjidi wa kabari ta yiwu duk ran da za ka dawo madina sai dai ka taras da masallacina da kabarina fa baka mu'as jasha'an lifiraki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'azu sai ya fashe da kuka jimami na rabuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun maltafata sallallahu alaihi wasallam na hawal madina mu'azu yana kuka annabi sai ya juya ya kalli garin madina sai ya ce inna aulan nasi bi almuttaqun man kanu wa haisu kanu annabi ya ce wadda suka fi cancanta na suwane ne nawa waye zai buga kirji da ni annabi ya ce almuttaqun masu tsoron Allah man kanu kowaye su wahai su kanu kuma ko a ina suke annabi ya ce nawa mai tsoron Allah man kanu wahai su kanu idan a yemen kake annabi ya ce in dai ka kiyaye dokokin Allah kai na wani in a gabashi ko kudancin duniya kake in ka kiyaye dokokin Allah ka bi Allah ka ji tsoron Allah annabi ya ce kai na wani in kuma a madina kake baka ji tsoron Allah ba kaga kai ba nashi bane saboda haka inna akramakum indallahi atqakum mafiya karamcin ku darajar ku abun Allah su ne masu kiyaye dokokin Allah wadda suke bin Allah suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce inna Allah alimun kabir lalle Allah masani ne Allah mai ilimi ne kuma mai zai ba ku labarin duk abin da kuka kasance kuna aikatawa to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha hudu to sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم na'am وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم
Allah ya ce kalatil arabu amanna larabawan ƙauye suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da yawa cikin malamin tafsirin alkur'ani suka ce banu asad suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta suka karbi kalma suka ce mishi mun yi imani kul Allah ya ce ka ce musu lam tu'minu ba ku dai imani ba tukunna walakin qulu aslamna ku dai ku ce kun musulunta don akwai bambanci tsakanin mumini da musulmi musulmi shine wadda ya bayyanar da kalmar shahada ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah a bayyananta ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne a bayyananta da shi ake sallah da shi azumi ake azumi da shi ake bayyanannun ayyukan musulunci duka to ana ce mishi musulmi imani kuma shine wadda waɗannan shaidan suka shiga cikin jininsa da jijiyoyinsa jama'a mun fahimta wadda zai yi kidnafin ɗan uwansa musulmi yana ganinsa yana kallonsa ya sa makami ya harbe shi kaga ai imani akwai saura wa ma kana li mu'minin an yaktula mu'minan illa kata Allah ce ba zai taɓa yiwuwa mumini ya kashe mumini ba Allah ce sai dai inda kuskure amma da gangan ya kashe mumini Allah ce kai imanin sannan akwai abin tuhuma a ciki wa ma kana li mu'minin an yakatula mu'minan illa kafa Allah ce ba zai taɓa yiwuwa mumini ya kashe mumini ba Allah ce sai dai inda kuskure amma da gangan da gangan kuma mumini Allah ce haka bai faruwa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun annabi ya ce mazinaci bayi zina lokacin da yake zinan yana mumini ya kwaɓe zai yi zina kuma a lokacin rigar imanin tana wuyansa annabi ya ce kai wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min annabi ya ce barawo bayi ɗaukan kayan mutane lokacin da yake ɗauka kuma a ce mumini ne to shi imani annabi ya ce yakan koɗe yadda tufa takan koɗe shi yasa annabi ya ce ku dinga jaddada imaninku domin imani dama yana karuwa yana raguwa kai kanka ai zaka gane wata ran zaka ji imanin kan full option eh wani lokaci kuma kai kanka zaka ji kai abun nan fa yawwa to yana hawa yana sauka yana hawa da kyawawan ayyuka gurgudun tsayuwarka akan imani da ayyuka nagari gurgudun hauhawan imaninka gurgudun afkawarka cikin saƙon Allah kuma gurgudun tawayar imani jama'a mun fahimta Allah ya ce kulka ce musulman tu'minu ba ku yi imani ba tukun walakin qulu aslamna ku dai ku ce kun musulunta walamma yadkhulul walamma yadkhulul imanu fi qulubikum imani bai shiga ya zauna daram tukunna a cikin zukatanku ba wa in tuti'ullaha wa rasulahu amma in kun yi da'a wa Allah da manzonsa la yalitkum min a'malikum shay'a to Allah ba zai tauye muku komai a cikin ayyukanku ba kai aiki Allah ya tauye aikin Allah baya haka in dai kayi imani da Allah kayi aiki mai kyau to aikinka zaka same shi a gaba ga Allah ranar alkiyama Allah ce to na farko dai kun musulunta kun musulunta amma imani tukunna bai zauna da gindinsa a cikin zukatanku ba amma fa in za ku yi da'a wa Allah za ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yalitkum min a'malikum shay'a Allah ba zai tauye muku komai a cikin ayyukanku ba inna Allah gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne jama'a mun fahimta da yawa malamin tafsirin alkur'ani suka ce da wannan ake bambance imani da kuma musulunci ai ko wannan hadisi jibril wannan hadisin muslim da yake cikin arba'una hadis ko da mala'ika jibril ya zo yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam game da musulunci bayan ya mishi bayani akan musulunci sai ce kuma akbirni anil iman to ka gaya mun kuma ka mun bayani game da imani kun ga ya tambayi musuluncinsa ya tambayi musulunci daban ya zo ya tambayi imani daban ya zo kuma ya tambayi ihsani daban eh to shi yasa ai munafukai suka yi taɓacewa a cikin musulmai saboda duk waɗannan abubuwan da su ake yi zai yaƙi musulunci ya yaƙi musulmai ya yi kafar angulowa addini amma kuma da shi ake daidaita sau saboda abubuwan da suke bayyanar da musuluncin a fili shi ma ya bayyanar da su Allah ya samu dace to sai Allah ya ce
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم
Allah ya ce innamal mu'minuna iyakar mu'minai ka na daga cikin tsarin da Allah ya yi wa alkur'ani babu wai a ce hasashe za ka yi in an yi maganan dan wuta za a faɗa tiriyan tiriyan tiriyan ga aiki in an yi maganan dan aljanna za a faɗa tiriyan tiriyan ga aikin babu wani abu da wai shi lalumi ne yawwa ko lahira idan aka je ai hisabi ake yi hisabi shine lissafi a buga salatin annabi nawa kai a buga ma sallolin nafila nawa kai a buga ashar nawa kai a buga duk abin da kai a buga akwai wani abu ne boyayye shine hisabin keke da keke ne shi yasa sayyidina umar ya ce ku dinga ma kanku hisabi in gari ya waye kai ma ka dinga bugawa da kanka ikra kitabaka al-yawma ko ikra kitabaka idan aka je gaba ga Allah littafin mutum Allah zai ce mishi duba da kanka kai ma da ka iya ma kanka hisabin ka duba littafin in akwai abin da baka yi ba aka sama ka yi mana bayani in kuma akwai abin da ka san kayi an rage ka mana bayani Allah ce kai ma ka buga da kanka haka ne so ba wani abu bane ka ce wani a'a mu dai ba mu san menene ba ka tsaya kai aiki kawai ka sani kai dan iska ne ka sani balil insanu ala nafsi basira Allah ce kowa ya san kanshi sai dai a ce kai baka san ni ba ni ban san ka ba amma na san kaina kai ma ka san kanka kowa ya san kansa balil insanu ala nafsihi basiran walau alka ma'azira Allah ce ko kaji mutum na bada uzuri shi ya san kansa ya san kansa Allah ya samu dace ai shi yasa a farkon suratul mu'minin Allah ya jero sifofi na mu'minai قد أفلح المؤمنون Allah ya ce muminai sun rabauta sun ji daɗi Allah ya ce ba su da fargaba a game da haɗuwarsu da Allah to kamar wani ne ya ce Allah ni suwaye muminan sai ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un Allah ce su ne waɗanda suke da kushu'i a sallah lokacin da suka kabbarta sallah ba komai a gaba gare su sai abinda Allah ya shar'anta musu a cikin sallah amma kaga mutum yana sallah a cikin masallaci kuna hada ido da shi ta wundo to akwai matsala allazina hum fi salatihim kashi'un sai yace wallazina hum anil lagwi mu'ridun Allah ce kuma sune masu kauda kai a wajen da ake shiririta da badala baya tsayawa agun baya zama agun karka yadda ka je wucewa inda ake wani iskanci ko shashanci wai ka ce bari ku ka tsaya ku gaisa a'a wai idan marru bil lagwi marru kirama Allah ce idan sun wuce inda ake wannan shegantakan wucewa suke a cikin mutunci lokacin da ka tinkaro gun ka dake saboda kar wani dan iska ma ya ga wani sakin fiska a fiskar ka wallazina hum anil lagwi mu'ridun sai ya ce wallazina hum lizzakati fa'ilun Allah ce kuma su ne suke cire zakkan dukiyoyinsu mumini bai wasa da maganan zakka kasa yana daga cikin matsalar da da yawa cikin masu halin musulmai suka samu kansu ita zakkan nan sun me da ita kamar dukiyarsu haka ne mutum yana baka zakka wayin ya ji labari ka yi gulmansa to sai dai na baka zakka kaga ai ya ɗauki kuɗin ai kuɗinsa ne ita fa dukiyar zakka ba taka bace wannan dukiyar in baka bayar ba wuta zaka shiga dukiyar zakka alhaji ba taka bace ba taka bace ba taka bace ba taka bace in ka ci in ka ci za ta ɓaci maka ranar alkiyama to zakkan ma haka sai a yi wata shida ana raba zakka ga talakawa a cikin halin kakani ka yi da yawa ko taimako irin waɗannan mutanen da su yi a kuɗin zakkan ne shi ba zai iya cire dukiyarsa ya yi hidima wa addini ko al'umma ba zakkan da a ware yau a cire dubu ɗari ɗari biyu a bayar gobe ko jibi wani ma in ya zo ya ce a taimake shi ma a cire a bayar in ɗan uwansa ma ya zo neman taimako shi ma a cire a cike a bayar sai a yi wata shi da kai akwai wadda zakkan wata shekara ta kan samu mata wata shekara malam zakkan nan fa in za a cire ta tsakani da Allah babu algus wallahi talakawa ba haka da su rayu ba wallahi ba haka da su rayu ba ba haka da su rayu ba wallazina hum lizzakati fa'ilun Allah ce to waɗannan mu'minai su ne masu cire zakar dukiyarsu yadda ya kamata waɗansu malamai suka ce wallazina hum lizzakati fa'ilun su ne waɗanda suke tsarkake kansu wajen bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين wallazina hum li furujihim hafizun Allah ce kuma su ne waɗanda suke tsare farjojinsu ma'ana su ne waɗanda ba su zina illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum Allah ce ba su biyan bukatarsu sai ga matansu matan sai ga mazajensu aw ma malakat aymanuhum ko kuma ga kuyanginsu waɗanda Allah ya mallaka musu ta hanyar mallakar dama Allah sai ce famani bi ta gawara a zalika fa'ula'ika humul adun فأولئك هم العادون
famani bi ta gawara a zalika Allah ce duk wanda ya nemi wata hanya na biyan bukatarsa ba ta wannan hanyar ba ya biya bukatarsa ba tattare da iyalinsa ba ya biya bukatarsa ba tattare da kuyangarsa wadda ya same ta ta hanyar shari'a ba fa'ula'ika humul adun Allah ce to waɗannan su ne masu ƙetare iyakan Allah har irin su istimna'in nan masturbation ko duka haramun ne sabon Allah ne don Allah ce fa manibta ga wara a zalika duk wanda ya biya bukatarsa ta wajen wannan hanya da Allah ya ambata fa ula'ika humul adun Allah ce ya ƙetare iyakar Allah to haka Allah ya ta jero waɗannan sifofi ya ta jero waɗannan sifofi to kaga da ya ce muminai sun rabauta don karkace to Allah da ya samu na ciki a sai ya faɗi garan aikinsu kaga in kana ciki ka sani in baka ciki ma ka sani sai ya faɗi garan aikinsu Allah ya samu dace Allah ya ce innamal mu'minuna iyaka mu'minai allazina amanu billahi wa rasulihi su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa sun malam yartabu sannan ba su yi kokonto akan imaninsu ba kun ji muminai ko sun yi imani da Allah sun yi imani da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun malam yartabu kuma ba su yi kokonto ko shakka a cikin imaninsu ba wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sannan sun yi jihadi da dukiyoyinsu da kayukansu a tafarkin Allah sun ɗauki dukiyarsu sun sa ta a hidimar addinin Allah sun ɗauki dukiyarsu sun sa ta a hidimar bayin Allah sun ɗauki kayukansu sun sa a hidimar Allah sun ɗauki kayukansu ma'ana sun yi aiki da kansu wajen ci gaban addinin Allah da kuma taimaka wa bayin Allah ula'ika humus sadiqun Allah ce ta waɗannan su suka yi gaskiya a imani su suka yi gaskiya a imani ba su yi kokonto ba sun yi yaƙi don ɗaga kalmar Allah da dukiyoyinsu da kayukansu dukiyarsu ba ta wuce a sata a hidimar addini ba ba ta wuce a sata a hidimar al'umma ba sun yi aiki kuma da kayukansu wajen ci gaban addini da kuma hidima ma al'umma kuma a tafarkin Allah Allah ya ce ula'ika humus sadiqun Allah ce waɗannan su ne suka yi gaskiya a cikin imaninsu kenan imani dole sai an gani a ƙasa ba magana ne a fatar baki ba kawai ba magana ne a fatar baki ba kawai aiki ka yi furuci ka yi aiki kuma su dace da ƙuduri da ka ƙudurce a cikin zuciyarka to sai Allah ya ce
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم
Ƙul Allah ya ce kuma ka ce musu, a tu'allimuna Allah bidinikum yanzu Allah ne kuke sanar mishi da imaninku? Kun yi imani? A'a yaya al'amarin imaninku yake? Allah ya ce, ai dai ku gaya ma wani, amma wa Allah kuma ka gaya wa labarin kayan imani? Allah ya san ka ciki da bai. Me ke cikin ƙudurinka? Ma'ana, me ke cikin aƙidarka manufarka abinda ka ƙudurce, Allah ya sani ko bai sani ba. a tu'allimuna Allah bidinikum Allah ya ce ma Allah ne da ku gaya ma addininku Allah ya san matsayinku ya san matsayin addininku wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi kai Allah fa ya san duk abun da ke cikin samai da ƙasai babu wani abu da zai boyu ga Allah babu wani abu da zai boyu ga Allah duk abun da muke yin nan jama'a wallahi Allah yana jin mu Allah yana kallo Eh, Allah yana jin mu Allah yana ganin duk abin da muke yi Allah yana jin mu Allah yana ganin wallahu ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ma fil ardi Allah ya san abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da komai da komai komai ba abin da Allah bai sani wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da komai komai komai Allah ya sani to sai Allah ya ce
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
Allah ya ce yamunnuna alayka an aslamu Allah ya ce suna goranta maka saboda sun musulunta suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu ba mu yake ka ba kai ma baka yake mu ba ba wata barazana da ta shafi mu kafin muka musulunta wato su suna ganin musuluntan da suka yi kamar sun taimaki annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka da yawa mutane suke yi. ko taimakon addini mutum zai zabi yana wani kaba ba Ah, ah, to kai aikin masallaci ma wa kai wa ba ba wa kanka ba wa kanka kai ba kai zaka je ka taras da kayanka to haka suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam malam muhammad ko musulunta mutum yayi wa kansa yayi wa ko musulunta mutum yayi wa kansa yayi wa wani yaro da ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar idan mutum ya musulunta shi ake ma murna shi ake ma murna shi ake taya shi murna Allah ya tsamar da shi daga wuta kalidi na fiha abada ai shine abin murna ko duk abin da kaga mutum yana yi wa kansa yake yi wa duk abin da kaga mutum na yi wa kansa yake yi wa idan mutum ya ɗauki dubu goma ya baka kyauta dubu goma nan ta yi nisan kwana da kwana uku ehe to amma shi da ya ba da dubu goma zai amfani dubu gomansa har abada malam har abada zai dinga cin dubu goma nan da kai da shi waye more dubu goma shi kai yau zuwa gobe ka kashe ta amma shi wannan dubu goman da ya baka zai amfane ta har abada har abada dubu gomansa ba za ta kare ba har abada ba za ta kare ba kaga da kai da shi ai ya fi kamoran dubu goma duk abin da kaga mutum na yi wa kansa yake yi wa to da yawan mutanen mu haka suke so suna ganin addinin nan kaman wata hidima ce ta Allah wa Allah ake yi wa kowane abu aikin alkhairi ne za a tuntubi mutum ya ce a bari sai yayi nazari karatun addini ba ka mutum ya ce wai wai sai yayi ritaya sai zo ya fara karatu ritaya kan ai kaga magalabaita kaga ai yana ganin wani abu ne a'a shi karatun za ka fi moransa sama da aikin za ka fi moransa sama da aikin da ka fi moransa sama da aikin duk abin da ka ga mutum na yi duk abin da ka ga mutum na yi a rayuwa ko na alkhairi ko sharri wallahi wa kansa yake yi wa in ahsantum ahsantum li anfusikum
إن أحسنتم
in ahsantum ahsantum أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها li anfusikum Allah ce idan kun kyautata kun mutunta Allah ce kun kyautata ne makanku wa in asa'atum falaha Allah ce in kun munana kun yi rashin arziki Allah ya ce wa kanku wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi man amila salihan fali nafsihi faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi wa man yabkal fa inna ma yabkalu an nafsihi wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi eh Allah ce duk inda kaga mutum na gyaruwa yana zama na kirki dan arziki Allah ya ce yana zama dan arziki ne wa kansa idan kama wani aiki canjinsa ya rage ka bashi Allah ya ce kayi wa kanka in ka rike Allah ya ce kayi wa kanka zaka biya shi ko ba ka biya shi ba wallahi zaka biya wallahi ba wani wadda naira biyar ɗinsa za ta makale a hannunka kuma wai ta tafi ta tafi wallahi tallahi babu in yau ma baka bayar ba gobe da ka bayar baka ji ana ranar gobe ba da ka bayar amma babu wani da hakkinsa zai makale a hannunka wallahi ko ubanka ne sai ka mayar mai da kayansa balle wadda ba dangin iya bana ba duk abin da muke yin nan wallahi kowa wa kansa yake yi saboda ka tsaya ka yi abin da ya dace makanka an idar da sallah wannan ya tsaya ya yi nafila wannan ya wuce ya tafi ya je yana latsa wayansa kowa wa kansa yake yi wa kowa wa kansa yake yi wa A, zai gama nafilan ne a je a rubuta maka ita a littafinka Eh, shi kuma zai je danna wayansa a ru- a rubuta maka a wayanka ne kowa wa kansa yake yi wa kowa wa kansa yake yi wa kowa wa kansa yake yi wa saboda ka tsaya ka yi makanka ka tsaya ka yi makanka kowa makansa yake yi wa idan ka shiga ɗaki sai ka je ka samu mahaifiyarka tana nafila sai ka jira ta ta idar kuka gaisa wannan nafilan ta yi wa kanta don mamanka ne in ta gama sai kai ma a rubuta ma ka yi so kai ma kafin ta idar ka yi alwalan kai ma ka yi sai a rubuta mata nata a rubuta maka naka Eh. kowa makansa yake kowa makansa yake Allah ya ce ya munnuna alaika an aslamu suna goranta maka saboda sun musulunta suna ganin kamar sun maka alfarma suna da wata falala a kanka an aslamu saboda sun musulunta ƙulla ta munnu alayya islamakum Allah ya ce ka gaya musu kar ku goranta mun musuluncinku kar ku nuna kuna bi na bashi ko kuna da wata falala a kaina don kun musulunta balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin kai Allah ne zai goranta muku saboda ya shiryas da ku zuwa ga imani in dai abin da kuke kai gaskiya ne wato in akwai wadda in an mai abu ya kamata a mai gori to Allah ne ya kamata ya dinga mana gorin ya musuluntar da mu shi ba wannan musuluncin da ka gani wallahi idan duniya da abin da ke cikin duniya naka ne a ce ka bayar a barka ka yi musulunci wallahi bai kai a barka ka yi musulunci a kansa rahama ce kawai duniya da abin da ke cikin duniya in a ce mallakar ka ne ka bayar a barka ka yi musulunci wallahi abin da ke duniya da duniya da abin da ke cikinta wallahi kimarta bai kai a barka kai musulunci a kai idan alfarma ce wallahi ba ka da alfarman da za ka bi a barka kai musulunci rahama ce kawai ta Allah eh rahama ce kawai ta Allah soyayya ce kawai ta Allah soyayya ce kawai ta Allah balillahu yamunnu alaikum Allah ya ce a'a ai Allah ne zai goranta muku an hadakum lil imani saboda ya shiryar da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqin in dai abin da kuke kai gaskiya ne kenan ba ku ne kuke bin bashi ba in har da abi bashi to ku ake bin bashi wadda aka mai ni'ima da musulunci ai an mai komai wadda aka mai ni'ima da sunna ai an mai komai an mai komai eh kai musulmi ne ahlus sunna kana bibiyar alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai kaga ba za ka zama jigari jigari ba eh to babu abin da za ka biya a maka wannan arzikin wallahi in ba rahama ta Allah ba Allah ya ce inna Allah ya'lamu gaiba samawati wal ardi Allah shine masanin gaibu na samai da ƙasa قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله Allah ya ce sama da ƙasa Allah ya ce sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu in ba Allah mutum gobe ko jibi zai mutu bai sani ba yana hidimarsa zuciyarsa ɗaya malam inda ana sani ko saura shekara biyar ne ai shi kenan hankali ya tashi eh amma mutum an jima zai mutu bai sani ba yana ta sabgokinsa eh to Allah shine masanin gaibun sammai da ƙasai wallahu basirun bima ta'malun Allah kuma na ganin abin da kuke aikatawa duk abin da bawa zai yi ya sani Allah na ganinsa Allah na ganinsa duk abin da bawa zai yi Allah na ganinsa duk abin da bawa zai yi Allah na ganinsa Allah kuma shine zai maka hisabi akan wannan ayyukanka sannan ya baka sakamakon da ya dace da waɗannan ayyukanka Allah ya samu dace to jama'a wannan shine ƙarshen suratul hujurat abinda muka karanta ciki daidai Allah ya bamu lada wadda muka yi kure Allah ya yafe mana gobe insha Allah sai mu zo mu shiga suratu qaf Allah ya samu dace fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk